كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhwati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Salamu.
ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a farfajiyar wannan masallaci na sunna a wannan anguwa ta area 11 FCDA birnin tarayya Abuja ba don komai ba sai saboda gabatar da wazi na addinin musulunci lakca ta musamman da wannan kungiya ta saba shiryawa daga lokaci zuwa lokaci daga masallaci zuwa masallaci a cikin wannan babban birni na tarayya Abuja ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka shugaba da ya samu dama ya halarci wannan taro muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara masa lafiya Ya rabbal alamin.
da sauran manya-manyan mahadatan alkur'ani mai girma tun daga shi alarama da ke karatu yanzu akwai sakataren alaramomi alarama nasir gwandu ina duba ta nan gefen alaramomi ne ga sunan alarama alarama alar kai kamar kana neman kafiri a inugu to ina addu'a wannan taro Allah ya sa albarka Ya rabbal alamin.
lecture mu ta yau tana da take Malam, kafin taken ayar da na karanta ta farko innal mujrimina fi azabi jahannam
take azabi ko ta bashi tsoro ne azaba da tsallake ta basare ba to yadda amma dai tunda Qur'ani ne kokolo ta sake browsing ya dawo yana fadakar da inda ya karanta da kuskure Allah ta'ala ya samu dace ya rabb
taken darasin mu ne yau shine aljanna ga fasinja daidai a rayuwata ta duniya babban buri na shine in samu aljanna ina koma lahira amma dai ku ba san menene burin ku ba duk burin mu kenan a tsara maka ana rama buri na kenan da ni da iyali na
duk wanda burinsa shine aljanna daga hannu ya ce Allahu akbar yan uwa musulmi aljanna ba saukin samu ne da ita ba alqur'ani mai girma ya faɗa mana sharuɗa guda biyu waɗanda idan kana son shiga aljanna sai ka cika waɗannan sharuɗa waɗanda su nake so da tattauna akan su a wannan majalisi ana rama a cikin suratul nazi'at na'am Allah maɗaukin sarki sai ya faɗi sharuɗan shiga aljanna da kuma sharuɗan shiga wuta na'am sai ce fa amma man daga fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa na'am وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى idan kana so shiga aljanna Allah maɗaukin sarki ya ambata mana sharuɗa guda biyu wato kai zaka ɗauka cewa aljannar wata ƙasa ce da zaka je daga nan gurin ka tashi kana so ka je Saudiya kana da bukatar sharuɗa guda nawa guda biyu shar'i na farko ya zama kana da passport ko shar'i na biyu ya zama kana da visa idan babu ɗaya a ciki ka samu matsala to sai Allah ya kawo wayannan abubuwa guda biyu kai ka dauka passport da visa ne na shiga aljanna sai Allah madaukin sarki ya ce wa amma man khafa maqama rabbih amma wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa yayi imani a ransa cewa lahira gaskiya ne kiyama gaskiya ce akwai ranar da Allah zai tsayi da shi a gabansa yayi magana da shi ba tare da tafinta ba Allah zai tsaye da kai zai tsaye da ni zai tsaye da kowa a gabansa yayi magana da shi ba tare da tafinta ba yayi imani da wannan yaji tsoron wannan rana da za ta zo da zai tsaya gaban Allah ya ba da bahasin abin da ya aikata a duniya wannan imanin da wannan jin tsoron na tsayuwa gaban Allah madaukakin sarki to kaman ka samu passport na shiga aljanna ne kai imani da ranar tashin alkiyama da tsayuwa da za ka yi a gaban Allah ranar tashin alkiyama shi yasa malamai suka ce aya ta ƙarshe da ta sauka a cikin alkur'ani mai girma shine inda Allah ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wattaqu yawman ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله مدوكي سركي يتشي واتقوا يوما kuji tsoron wata rana wace rana ce wannan ita ce wace turja'una fihi ila Allah a wannan rana ne gaba ɗayan ku za a mai da ku zuwa ga Allah a wannan rana ba sarki balle fadawansa ba shugaban ƙasa balle security ba mai anguwa barantana fadawansa aka ramakalla ta kansa yake ba ta almajirinsa yake ba wannan rana turja'u na fihi ilallah za a dawo da ku a mai da ku zuwa ga Allah madaukin sarki summa tuwaffa kullu nafsin summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ma kasabat sannan kowace rai za a cikata mata hisabi da sakamakon abin da ta aikata Allah ya ce wa hum la yuzlamun ba za a tauye musu komai ba inji Allah madaukin sarki Allah ka gafarta mana ya rabbal alamin ya ku bayin Allah kada ya rude ku ku dauka cewa dan kun kira kanku yan izala an gama ya ku bayin Allah kada ya rude ku ku dauka dan kun kira kanku ahlus sunna da baki an gama wallahi ubangiji ba sunan da ka rada wa kanka yake dubawa ba ba sunan da ka sa wa kanka yake dubawa ba ba stat din da ka buga wa kanka yake dubawa ba abin da yake dubawa shine menene abin da ka kudurce menene abin da ka aikata a cikin wannan rayuwar ta duniya da shi za a yi maka hisabi gaban Allah ranar tashin alkiyama ya ku bayin Allah Umar dan Khattab lokacin da za a je a yaki kasar Farisa daula mafi karfi a wannan lokaci Umar dan Khattab sai ga cewa shi da kansa ya kamata a matsayinsa na shugaban kasa ya nada aktin shugaban kasa ya jagoranci tawagar sojoji a matsayin babban kwamanda da za a je a yaƙi farisa a wannan lokaci sai da na aliyu radiyallahu an yana cikin manya-manyan mashawartan sai na umar ya zo ya ce ya amiral muminin kuskure ne ka bar al'umma gaba ɗaya ka jagoranci tawaga ta sojoji da za ta je yaƙi a madadin haka ka naɗawa sojojin kwamanda da zai jagorance su sai na umar ce na gode da wannan shawara amma wa kaga ya kamata wannan important assignment wa ya kamata mu sa kwamandan da zai jagoranci wannan tawaga bayan dogo tattaunawa da shawara su ɗauko wannan su auna a sikeli a ɗauko wannan a ɗaura a sikeli a ɗauko wannan a ɗaura a sikeli sai suka ga wanda ya kamata ya jagoranci wannan tawaga shine sa'ad ibnu abi waqqas wane ne sa'ad ibn abi waqas me yasa aka zabe shi sa'ad ibn abi waqas abu na farko dai kawun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kawo manzon Allah manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam idan annabi yana zaune cikin sahabbai sai ga sa'ad ibn waqas ya zo sa'ad ibn abi waqas sai ya kalli sahabbai yace haza khali falyurid imru'un khalahu ga kawuna idan akwai mai kawu irin nawa ga fili ga mai doki ya nuna shi kana da kawo amma ba idan da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam bayan wannan darajar da yake da ita ta kasancewar ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa wata addu'a kuma Allah ya karbi addu'ar ya roƙawa Sa'ad ibn Abi Waqqas abubuwa guda biyu menene abubuwa guda biyu da ya roƙa masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a yace Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu ya Allah ina roƙonka kai wa sa'ad abubuwa guda biyu abu na farko idan ya ɗauki kibiya ya sa a baka ya ja ya fetin arne Allah karka bari ya kuskure shi ya sa shi da ya jawo bakansa ya zira hannu ya zaro kibiya ya ɗana ya ka, to mala'ikan mutuwa sai ya matso somewhere around the area wannan ya cancanci zama komanda ko bai cancanta ba ƙari a kansa kasancewa sawa kawun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan wannan wa'ajib da a watahu ya Allah duk addu'ar da sa'ad ya yi ya Allah ina roƙonka ka ansa wannan addu'a shi yasa shi sa'ad mujabud da'awa ne duk inda ya daga hannu ya roƙi Allah Allah ya ansa saboda haka shi yana yakan kafirai da abu biyu yana yakan su da kibiyarsa sannan yana yakan su da addu'arsa sai suka ga cewa wannan shine komandan da ya kamata saka bayan sayyidina Umar ya ba Sa'ad ibn Abi Waqqas appointment na zama komanda sai ya zaunar da shi ya masa wata nasiha wata nasiha mai ban tsoro a cikin nasihar yake cewa ya sa la yagurrannaka min Allah an qil khalu rasulillah wa sahibu rasulillah fa inna Allah ta'ala laysa bainahu wa bain ahadin nasaban illa bi ta'ati yace ya kai sa'ad kada ya rude ka domin kai kawo manzon Allah ne ka dauka kai babba ne a wajen Allah tunda kai kawo annabi ne wallahi karka bari wannan ya rude ka Allahu akbar karka san cewar ka kawo manzon Allah sallallahu alaihi ya rude ka ka dauka an gama babu abin da aka gama karka manta kai kawo annabi ne ba kawo Allah bane kuma Allah shine mai hisabi kada ka yadda ya rude ka cewa kai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ka dauka an gama akwai sauran aiki wannan darajoji guda biyu da Allah ya baka kar ka bari su hure ka sai ce domin shi Allah bai da kawo bai da sahabi bai da dangantaka da kowa banda banda dangantaka da'a kai bawan sa ne shi ubangiji kare banda wannan kai bawan sa ne shi ubangiji kare baka da wata alaka da Allah in zaka tsaya ka bi Allah ka kyautata niyyarka ka kyautata zuciyarka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ku bayin Allah kawo manzon Allah ake wannan nasiha sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake wannan nasiha yau ke zai rude ka dan kana shugaban izara da lokal gamman ka dauka an gama ya zai rude ka dan kana shugaban izara da jiha Sheikh Badarau ya zai rude ka dan kana shugaban izara na kasa kawun annabi ake cewa kar ganinsa kawun annabi kasancewarsa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kar ya bari ya rude shi ya tsaya kawai ya bi Allah ya tsaya ya bi Allah yau an koma rigima ta koma ni ne shugaban kaza ni ni ne haukan banza haukan hudu ahlus sunna in za mu koma zuwa ga Allah mu koma zuwa ga Allah fa amma man khafa maqama rabbih wa amma man khafa maqama rabbih ka ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinka sai na umar da yake wa sa'ad wa'azi yake mashi nasiha ba wata alaka tsakanin Allah da kowa kai bawansa da shi ubangijinka ne karka dauka dan ka ce kai dan izala an gama kana taka flow na kiyama aka samu ayyukanka contrary to the holy quran contrary to the sunnah of the holy prophet wuta Allah zai wurga ka babu abin da ya dame shi izala kuma kowace iri kake suna ne ba suna ke da muhimmanci ba da ke da muhimmanci aiki shi ke da muhimmanci aikin shi ke da muhimmanci ina waɗanda suka gabace mu a wannan aikin yau suna ina sun wuce sun koma ga Allah ina alhaji musa mai gandu muhammad rahimahullah dattijo ya koma ina koma ga Allah ina shek ismail idris ibn zakariya rahimahullah ya koma zuwa gaba koma ga Allah ina babban malami masanin tafsirin alkur'ani mai girma malam ibrahim bawa mai shinkafa rahimahullah ya koma ina koma ga Allah ina babban malami masanin alkur'ani mai girma dr alhassan sa'id adam jos rahimahullah ya koma ina koma ga Allah ina babban malami masanin aqida Sheikh Muhammad Rabi'u Daura yana ina rahimahullah
ina babban malami allazi ataahu Allahu al-hikmata wa fasla al-kitab Sheikh Abubakar Ibn Ikra rahimahullah yana ina ina Sheikh Hudu ci gaji Zaria ya koma ina rahimahullah almarhum yana ina sun koma zuwa gawa koma ga Allah
ina babban malami masanin fiqh Sheikh Sa'id wa Rasul Jingir yana ina rahimahullah
ya koma zuwa ga Allah in agaji kake takama da ita kai dan agaji ne dan agaji ne Allah ya sa kar agaji ina alhaji Aliyu Ibrahim Tofa
rahimahullah ya koma zuwa ga ina idan yawan da'awa ne ina mai gida limamin turruku na Afirka sai ka bata guda ku rahimahullah
ina babban malami masanin tafsiri Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano ina babban malami masanin hadisi injiniya na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria
Ahmad duk suna ina balle uban mu gaba da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi duk an koma ina koma ga Allah
idan waɗannan duk za su koma zuwa ga Allah kuna jin mu za mu ci gaba da zama ne nan ina rantsuwa da ubangijin al'arshi wata ran sai an ce ina Sheikh Abdullahi Balalaw an ce ya koma zuwa ga Allah ina Kabiru Gombe a ce yana kabari ina al'adaran ma Ahmad Suleiman yana kabari ina adaran ma Nasiru Gondo a ce yana kabari kai kuma zauna kai ta gadin izala har a hura kawo wa'amma man khafa maqama rabbih abinda ake dubawa ina imani ina tsoron Allah da kake tare da shi ina yake me alaka ka da Allah sharɗi na biyu sai ce wa nahan nafsa anil hawa babban sharɗi ko ne wahala kenan ya hana ransa daga son zuciya alhawa alhawa ilahun yu'bad san zuciya gunki ne da ake bautawa
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وختم على سمعه وبصره وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ana raba mai mita mana wani aya mai mita mana wani aya أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وختم على سمعه سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة Aha, فمن يهديه من بعد تذكرون ya sake cewa fara'aita.
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا Ma ai wacce ayi da ka karanta irin su guda biyu ne.
نعم
Ara'aita man ittakaza ilahahu.
أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله Afa anta takunu alaihi.
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت
Allah ya ce ara'aita man ittakaza ilahahu hawa. Shin kaga wannan wanda ya mai da son zuciyarsa shine Allah sa. Akwai wanda ya dauki son zuciyarsa shine Allah sa. Da son zuciyarsa in ka bi son zuciyarsa da shi yake soyayya ka zama masoyi. In ka saba wa son zuciyarsa ka zama me? Ka zama maki. In ka bi son zuciyar shi ka zama ahlus sunna. In ka saba wa son zuciyarsa ka zama ka ka ka zama ka zama ka zama dan dan dan dan dan in bi ka bi san zuciyar shi ka zama dan izala in ka saba wa san zuciyarsa in ka bi san zuciyarsa ya halatta a ma sallama in ka saba wa san zuciyarsa bai halatta a maka sallama ba in ka bi san zuciyarsa ka cancanci a baka aure in ba ka bi san zuciyarsa ba ka cancanta ba in ka bi san zuciyarsa kai abokin tafiya ne in ka saba wa san zuciyarsa ka zama abokin adawa in ka bi san zuciyarsa kai ne da kusa in ka saba wa san zuciyarsa ka zama na nesa in ka bi san zuciyarsa san zuciyarsa san haza inda ka zai lahuwa wannan ya rike san zuciyarsa shi ne Allah shi na'am
da san zuciyarsa yake bauta ba da dokokin da Allah madaukin sarki ya saukar ba ara'aita man ittakhadha ilaha huwa Allah ce afa anta takunu alaihi wakila kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne zaka yi zama wakilin wannan ba zai yiwu ba a aya ta biyu da Allah ran ya karanta mana sai ya faɗa mana menene hadarin san zuciya yace ara'aita man ittakhadha ilaha huwa hawahu kaga wannan da ya rike son zuciyarsa a matsayin gunkin da yake bauta da ya mai da son zuciyarsa shine Allahnsa son zuciyarsa yake bi to ga abin da Allah ya masa wa adallahu Allahu ala ilmin sai Allah ya batar da shi zaka ce jahili ne shi yasa Allah ya batar da shi amma jahili bane ala ilmin malami ne amma an sauka an sauka an sauka shulda an sauka layi an bar titi an shiga daji wa adallahu Allah ala ilmi Allah sai ya halakar da shi ya batar da shi kuma alhali mai ilimi ne ba jahili bane idan san zuciya shiga cikin zuciyar malami ya kama malami san zuciya ya ratsa shi wallahi abin da zai yi jahili ma ba zai yi ba jahili ma mai ba zai yi ba shi ne wa adallahu Allah ala ilmin na'am wa katama ala sam'ihi wa basarihi qalbi wa qalbihi sai Allah ya rufe jinsa duk yadda zaka yi masa wa'azi bai jin gaskiya duk yadda zaka ga masa gaskiya wallahi bai ji saboda kullun ya riga ya tauci in san zuciya ya ya ratsa ka ba yadda za ya faɗa maka gaskiya gaskiya ta shiga kullun shawa sannan idanunsa Allah ya kawo rufi ya saka bai ya gane titi bai ya ganin hanya bai ya ganin ina ya kamata abi bai yawa shi da mahadarin san zuciya shi ne yana toshe zuciya ne alheri ya gagara shiga cikin zuciyar ɗan adam kaji ɗan adam duk abin da zai fito daga zuciyarsa sharri duk abin da zai fito daga zuciyarsa guba saboda an riga an toshe zuciya alheri bai shiga shi yasa a cikin suratu muhammad Allah ya ce wa minhum man yastami'u ilayka hatta idza kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma ma za qala anfa idza kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma ma za qala anfa to me yasa bai su kuma bai jawo
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum da suka bi son zuciyarsu shi kuma Allah sai toshe zukatansu Allah ka ji tausayin mu ya rabbal alamin
Allah ya ce to irin wannan mutum da kunnan an toshe zuciyar an toshe idon an rufe faman yahdihi min ba'dillah banda Allah wai sai shirye da wannan wai sai shirye da shi banda Allah Allah ka gafarta mana ya rabbal Allah ka raba mu da rike son zuciya a matsayin abun bauta shi yasa Allah madaukin sarki ya ja hankalin annabawa ya fara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabiha فاتبعها الذين لا يعلمون yace falidhalika fad'u wastaqim kama umir فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا جمع بيننا وإليه المصير
ana rama jikin suratul maida yace inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi إنا وبين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما yace wa alaikum bainahu وأن احكم بينهم بالحق ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض
madaukin sarki yana ba da thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr sannan sai rike ta gangan wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun karka yadda ka bi san zuciyar jahilai dan sau da dama jahilai sai su halakar da malami kawai ka zauna kai ta ka tobara duk ka tobara da kai ce Allahu akbar Allah ya tsare kai kare ka sai ka sake bantarwa ta ka tobara sai ka sake bantarwa masu hankali sun dora hannu aka suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون Allah madaukin sarki yace fa lidalika fad'u karanta mana ita
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ya yi dangane kun san kwakwalwa da rabobi tana browsing بينهم بما أنزل الله aha ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق full stop full stop full stop full stop Allah ya ce ku ci gaba da da'awa in ji Allah ba lokacin da al'ummar nan take bukata a yi mata da'awa a karanta da ta kamar yanzu ƙarya nake ba lokaci sai tataccen ɗan giya ce wanda shi da sai da umar azzalumai muna da ana ta ɗauki ba daɗi ɓarayin 'yan boko muna da ana kallon kallo da mu da su biranenmu sun zama dandali-dandali na zina daga nan abuja nan za a aika wa yarinya tiket tana gombe ko tana sokoto ko tana lagos ko tana kebbi ko tana wani wuri za a yi mata tiket na jirgi ta taso a shirya direba da motar da zai dauko ta daga airport an yi bukin din hotel da za a je a kai ta duk sai an gaba wannan gaba da shi ko matsiyaci yana ofis a kira shi a waya a ce ya mutu ya zira ne jama'a sun cika a ofisin sa ana sa kan shi amma ya fitira mazurai yana kowa da kowa ya haƙuri emergency assignment emergency assignment idan ka bi hotel hotel abuja nan akwai 'yan matan da za su biyo train su taso wasu su biyo motoci daga tashoshinsu a ɗaki ɗaya ka samu yarinya sama da guda goma kowace waya take bugawa akwai wani akwai wani ina da lambar shi bari kira shi ya hada ku haka za a rika zuwa ana dauka har a kwashi bokaye da malaman tsubu har yanzu suna nan suna baje koli babu bai gamu ba daga ina ka fito daga da'awa ina za a je da'awa nan me ake yi da'awa ko juma'a nan ta zamu kama hanya zuwa Oshogbo manya-manyan sarakunan yarabawa gaba daya suka shirya taro suka gayyato sarakunan wurin da masu fada aje a wurin aka aiko shugaba ana so don Allah shugaba ka taso da tauga ta malamai a zo a isa musu da sakon Allah a ƙara bayyana musu hakikanin addinin musulunci daga nan direct Niger za a wuce yamai taron ƙungiyoyin ahlus sunna na Afirka da suke taro asabar lahadi da za a yi a birnin Niamey duk kungiyoyin ahalin suna na kasashen mu na Afirka gaba ɗaya za a je ba maganar zama maka wannan shi ya ba ta ɗaukaka ba surutu ba aiki ba surutu ba shi ya sa Allah ya ce a tashi a yi da'awa ya ce ya kai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wattakin kama umirta ka tsaya kyam kan sunna forward ever backward never kamar yadda aka umarce ka sai Allah ya ce wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi san zuciyarsu inji Allah madaukakin sarki ayar da ana rabba ya karanta mana a ma'ida Allah ya ce wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum
bainahum bima anzala bainahum bima girma ya gaskata duk littafin da ya gabace shi wa ba kuci tsakaninsu da gaskiya wala tattabi ahwa'ahum karka da san zuciyarsu a ɗaya da na cewa an yi kun bainahum bima ka yi hukunci tsakaninsu da abin da Allah madaukin sarki ya saukar wala tattabi ahwa'ahu ya manzon Allah kada ka bi son zuciyarsu saboda son zuciya bala'i ne shi yake halakar da al'umma annabi Dawud Allah ya ce ya Dawud inna ja'alnahu khalifatan fil ardh إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل
khalifa a bayan ƙasa annabi dawud alaihi salam Allah ya ce fakum bainan nasi bil haq ahwa ahum karka bi san zuciya su tabi'il hawa wala tattabi al hawa karka bi san zuciya me yasa Allah ya ce fa yudillaka an sabilillah in ka bi san zuciya shi san zuciya aikinsa shine zai batar da kai daga hanyar Allah Allah ce innal ladina yadilluna an sabilillah lalle waɗanda suke bacewa daga hanyar Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani bima nasu yawmal hisab saboda abinda suka yi watsi da shi na umarnin Allah madaukakin sarki yaushe za a musu wannan azaba za a musu azaba shine ranar tashi alkiyama ranar da Allah zai hisabi a tsakanin bayi kenan baka shiga aljanna sai ka kubuta daga me sai ka kubuta daga san zuciya shi yasa aka ce wani hannarsa anil hawa anil hawa wani babban malami yana zaune a kofar gida ya kafa kujera ya zauna nan take malamin da sai tuna da wannan aya wa amma man kafa maqama rabbih wani hannafsa wa nahan nafsa adal hawa yace a a zuciya yau ne zaki halakar mu da muke ba waɗanda kika halakar magani su sha su warke yau kuma saboda ganganci kanmu kika izo to zaki ga tsiya sai ci gaba da zama sai ga wani talaka ya fito daga gona takalminsa ya ɗebo tabo ya ta ko taɓo yana tafiya ya tsaya gaida malamai ce yau da Allah zo kusa talaka yana tsoro tsoro ne matso kusa da malam malam ce da Allah wurin taimako nake so kamo yace Allah gafarta malam ne kuma in taimake ka yace ya kwarai yace da bai zan taimake Allah gafarta malam yace wani ciwo ne nake fama da shi anan a kirjina in ciwon nan ya tashi mun zan ji kamar zan mutu ya ce ala gafar san me zai same ni ba ya dora akan kirjin malam ya rutsa ido malam yace taka sosai tun yana taka hankali yana murza sosai yana murzawa malam a cikin ransa yana cewa to zuciya yau kin ga tsiya to to yau yau yau yau yau ba za ka yi da girman kai shige su ba saboda sun san me sun san hatsarin zuciya yadda take kai dan adam sun san hatsarin ta da labarin tambaye ku da labarin tambaye ku in ba san zuciya ta kada dan adam ba kawar uwata in ce mata uwata ƙarya ne ba ku ansa ba tsakanin ku da Allah na tambaye ku
sai dai in man ba haka ba ba
kace mata uwata
gaskiya ne
kanwar uwata in ce mata uwata ce wannan ko kanwar yayar uwata in ce uwata ce wannan ba matsala ba
akwai wani mutumin da ba zai fahimce ni ba wannan al'adar ta kenan a shari'a musulunci wacce ta haife ka ce kawai zaka ce mata uwarka wanda ya haife ka ne kawai zaka ce mashi babanka wanda ka haifa ne kawai zaka ce mashi danka a shari'ar me musulunci a shari'ar musulunci nake tambaya na
annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alaihi wasallam yace al-khala bi manzilati al-um yar uwar uwa a matsayin uwa take kanwar uwarka uwarka ce na
yayar uwarka uwarka ce injuwa daga Allah sallallahu alaihi inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wurin ya sanda sakon ɗan adam ba za a kuwa masu shi ne mutu abinda za mu ce shugaba fafu arfin waƙon salam
فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون abinda za mu ce shugaba ka yi haƙuri ka musu afuwa ka ce salam ba su da Allah Allah yana gani ƙarya nake ba su da Allah karkata ka musu wannan sai dai ya ƙara maka daraja ba zai rage daraja tambaye ku sai wacce ta haifar da zai ce uwata ga hadisi karara daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba dauka kai dan kala kato ne ba kai dan hadisi ba dau- Yusuf Allah ya ce
يعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك aha ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق نعم إن ربك عليم حكيم Allah madaukin sarki ya ce kazalika yajtabika rabbuka ya kai yusuf kaman haka ubangijinka zai zabe ka wayu allimuka min ta'wilil ahadith sannan ya sanar da kai fassarar mafarki wayu timma ni'matahu alayka sannan Allah zai cika ni'imarsa akanka annabi yusuf wayu timmu ni'matahu alayka Allah zai cika ni'imarsa akanka bisa babanni amma wa ishaq annabi ishaq annabi ishaq shi ya annabi yusuf amma Allah ya kira shi ne baban wa baban shi kenan ashe ba sai wanda ya haife ka ne za a iya ce masa babanka ba ana nan ma Akramu kallah.
annabi yusuf yake wata ba ta millata abai واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب yayi ما da كان لنا أن نشرك بالله من
abai na dinawa annabi babansa ne me yasa yace annabi ibrahim babansa ne saboda baban kakansa ne amma ya kira shi da me babana ana nan ba je ka suratul baqara am kuntum shuhada in habara yaqub al maut كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا me suka ce Allah rama قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا aha ونحن له مسلمون Allah ya ce am kuntum shuhada ko kuna nan a halarce in habara yaqub al maut yayin da mutuwa ta riski annabi yaqub annabi yaqub ya tare yayin mutuwa ya tambaye su mata abudu na mai kuma ubangiji Ismail annabi Ismail shi ya haifi annabi Yaqub me alagar annabi Ismail da annabi Yaqub shine annabi Ismail dan uwan annabi Ishaq ne annabi Ishaq shi ya haifi wa kenan annabi Ismail babban annabi Yaqub ne amma Qur'ani sai ya kira annabi Ismail da baban wa baban annabi Yaqub Na'am.
dan ma ƙarya Allah yi ƴaƴan annabi ko ƙarya suka yi na tambayi ƙaramin ya ce a ba wai ita ta haife shi ba amma a madadin mahaifiyarsa take na ce a madadi dai ke dan dai ba ita ta haife da yana da kuskure wa Allah
na'am wajahu qawmuhu yuhrabuna ilayhi وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات mu je gaba dan gari قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم aha فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي tambaye su أليس منكم رجل رشيد ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah yana ba mu labarin annabi Nuhu lokacin da ya baki ashe bakin mala'iku ne su go mutanen gari sun ga kyawawan samari sun dauka ta fadi ga sassa wajahu qawmuhu mutanansa suka zo masa yu sun zo suna so su kama wa maimakon ku yi ‘ya'yana nan ma Annabi shi matsayinsa na annabi shi yasa ƴaƴa mata na al'ummarsa ya kira su da me ƴaƴansa shi shine ubansu saboda haka sai ka ce annabi ludu ya kwanta da ƙarya ƴan matan nan ba shi ya yi musu ba Allah ka raba mu da son zuciya ya rabbal ana ramma akramakallahu Allah ya ce wala tankihu ma nakaha abawu ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف aha إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا to mu je gaba حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم و... أمهاتكم أخواتكم من نسائكم فلا جناح عليكم Allahu akbar وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما
ku saurara ku saurara ku ji magana Allah Allah ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum duk matar da babanku ya aura kar ku sulhu ku aure ta matar da wa babanku ya aura duba tafsirin duniya suka ce ba anan ya tsaya ba kakan kuma ya aure mace suke ta kar ku aure ta saboda kaka menene uba ne uwarka an haramta maka ka aure ta sai malamai suka ce haka uwarta haramun ne ka aure ta ita uwarta ita ta haife ka amma matsayin ta na kakarka ta zama mai ita ma uwarka ce ita kai da ba su wajen haife ka ce take zama uwa gare ka ba hurribat alaikum ummahatukum wa banatukum da 'ya'yanku mata waɗanda kuka haifa malamai suka ce jika ta shigo ciki ita ma ya ce duk da ba kai ka haife ta ba wa aka wata ku ‘yan uwanku ma samata ko ƙannan samata su ma haramun ne ka aure su sai Allah ce wa kalatuhum haka nan kala yar uwar uwa ita ma menene haramun ne ka aure ta sai Allah ce ummahatukum allati arba'anakum Allah ya ce da uwayenku mata uwarku wacce ta shayar da ku ummahatukum allati arba'anakum sai ce wa akawatukum minar raba'a ku saurara ku shi ba ma ita wannan wacce ta shayar da kai ba ba ita ta haife ka ba amma ta baka nono kana jariri ka sha ko to ba ma ita ba kanwata ma uwarka ce kanwata me jaje uwarka ce saboda kalar kace min raba'a alkalatu bi manzilatil um yayatta ita ma uwarka ce in ta mutu kace uwata ta mutu duk wanda yake ƙarya kake ɗaya biyu ko kwantareren jahili ne ko kuma babban bala'i ya shigo shine son zuciya a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan je ya shiga gidan wata mata mata mata aure shi ya zauna ta dafa masa abinci ya ci abinci in manzon Allah ya zo kwantawa da kafafunta yake fulo barci ya kwashe shi kun san dalili khalasa ce min radaa ta taba bashi nono ya sha akwai mata da ta taba bashi nono ba ita wannan ce ta bashi nonon ba akwai mata da ta taba bashi nono ta ya sha yana jariri ita kuma wannan kanwar wannan mata ce ita mata da ta bashi nonon ta mutu wannan kanwar ta ce amma kanwar mata da ta bashi nono ya sha ita ma ya dauke ta khala minar rabaa saboda haka ita uwa ce a wajensa yadda zai je ɗakin mahaifiyarsa da tana da rai ya ci abinci ya kwanta kan kafarta yayi bacci Allah ya halatta masa to wannan ma Allah ya halatta masa domin ita ma uwar shi ce saboda khala ce minar rabaa in ta rasu annabi zai iya cewa ya rasa uwa ya rasa uwa shi yasa Allah ya ce wa ummahatukum allati arba'anakum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da kaida yace ya harumu min ar-rida'a ma ya harumu bin nasab duk wata dangantaka da za ta iya sa mace ta zama haramun ka aure ta saboda yar uwarka ce akwai kusanci da jini idan aka samu irin wannan kusanci ta hanyar wata da ta baka nono ka sha ita ma hukunci ya haukanta wa menene sai an ci mutuncin shugaba da bijibo bai gani me laifin sa Allah ya dauka gashi ka zauna ba wanda ya kula ka ya shigo kowa ya tashi shi kenan shi kenan kowa ya miƙe na ga shugaban izala shi kenan ya na kallafi kenan wallahi babu wani laifi Allah mun gode maka da ka tsare harshen shugabanmu bai taɓa ramawa ko ya mai da martani kuma yin Allah da ba zai rama ba kuma mu ma ba za mu mai da martani ba a ba za mu mai da martani ba shugaba ya hana mu ko ban daina za mu martani na bayar da ba nasiya ce na ke yana fadi dokokin shari'a ne mai nake fara yadda shari'a take saboda a fitar rayuwa ka samu wani jahilin da zai ɗauka abun ya kama hankali saboda bai sanya shari'ar musulunci take ba mu ilmantarwa muke mai muke karantawa misalai da kwatance-kwatance ko ayoyi da hadisi muke karanta
ayoyi da hadisai surutu muke ko wallahi ba mu mai da martani ko ba za mu mayar ba da za mu mai da da kun ji mu amma ba za mu yi ba saboda shugaba ce bai yadda ba
karamakallah lokacin da kai tambaya ɗazu na yi tsammanin kana nufin mutum ya rantse da Allah ce wannan ita ta haife ni alhali ba ita ta haife shi ba na'am shi na ce sai dai idan yana nufin zumunci dan ma idan ababin zumunci da ya halatta
na yanzu zumunci yake rubi yana nufin alaka sa da ita a'a ya rantse cewa wannan ita ta haife ni ita ba za ka rantse wanda ba ta tafe ka ba ita ta haife ka ba shi ne yawa shi ne ke nufi ya ce abin da ya ɗauka ɗazu ya sa bai fahimci maganar ba ya ɗauka mutum ya rantsa ya ce wannan matar gata ita ce ta haife ni alhali ba ita ta haife shi ba wannan gari ka kwanta ba wai wani ke tambaya ke cewa mutum ba mahaukaci ba da hankalinsa ka ce masa mahaukaci wai gaskiya ka ba da ko ƙarya kai a ƙarya ka kwanta ba wai na ce wani ya ce wani mahaukaci ba ne yana fatawa ne mutum an kowa da cikakken mai hankali ne amma kai ka zo ka ce mashi mahaukaci gaskiya ka faɗa ko ƙarya kai ƙarya ka kwanta fatawa ce yake kenan ƙur'ani ya ce wa akawa- wa akhawatukum muna mama'a minar raba'a haka ƴan uwanku ta fuskar shayarwa idan mace ta baka nono ka sha ƴaƴanta mata duka sun zama ƴan uwanka in sun girme ka yayunka ne in ba su girme ka ka girme su kannanka ne ta wace fuska ta fuskar shayarwa ba za ka aure su ba babu dama ka aure su yadda ba za ka aure kanwanka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ba su ma wa'annan haramun ne ba za a aure su ba na shine wa akwatukum muna mama'a min ar-rida sai Allah ya ce ummahatu nisaikum haka nan iyayen
matan matanku su ma haramun ne ku yi me ku aure su wala ba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakaltum bihinna haka rabiba ita ce agola ka auro mace ta zo da agola eh na ka zo da mai mace ta zo da agola to ita uwar mutukar ka sadu da ita to haramun ne ka aure yar haramun ne kai me ka aure yar amma idan baka sadu da uwar ba ya halatta ka aure yar an gane kuwa a kai ne kawo amarya wata mazaura ka auro daga fatasko bayan ta tare sai kaga wata gallele da budurwa kace wannan fa ai larai ce sai ban gane larai ba ce ya ta ce ita ce ya ta ta farko yace ta jigiro ta zan budurwa kai ce ce to alhamdulillah dama dai tun da kika zo ba mu kwana daki ne ba yanzu nan kika shigo gidan yanzu na zo to gaskiyar magana na fasa wannan nake so in yarinyar ta ce tana son ka ta amince sai a daura muku aure ita kuma uwar ta je ta ci gaba da jira Allah ya kawo sabon bazawari amma da yar ce aka daura maka aure da ita baka sadu da ita ba sai ga wata galle da yadda tijuwa sai ga tayi wannan fa amana take mama ta ta amma take bata tsufa ba gaskiyar magana da baki yana ga daga bakin min yarinta ke hakuri ne ita mama ita nake su in dai har an daura muku aure to haramun ne babu dama ka aurewa uwar matuka an daura maka aure da yar amma in uwar ce aka daura maka aure da ita matukar baka sadu da ita ba ya halatta ka aurewa ya haure shi kaɗan shi ne wara ba'ibu kuma lati fi hujurkum min nisa'i kuma lati da kalfin bihinna malamai da aka ce waɗanda ke zaune a ɗakin ku suka ce ba shar'i ne sai a gidanka take ba ko ba a gidanka take ba ko a wani wuri take ita rabiba in dai baka sadu da uwar ba ya halatta ka aure ta sai Allah ya ce wa an tajma'u bayan al-uktayn haka ba yadda Alayin wa abna'ikum alladhina min aslabikum wa halailu abana'ikum alladhina min aslabikum haka nan matan ƴaƴanku da kuka haifa wanda suka fito daga tsatsan shi yasa kun ga da Allah ya zo ƴaƴa ana iya samun da da ba kai ka haife shi ba sai ce min aslabikum ƴaƴan da sharadi waɗanda daga tsatsan ku suka fito ba wani dalili ne daban ya zama yasa suka zama ƴaƴanku ba kenan akwai waɗanda za su iya zama ƴaƴanku ba ko kuka haife su ba shi yasa Allah anan yace ƴaƴan fa amma sai ƴaƴan da suka fito daga tsatso kina ko da ba daga tsatso suke ba na'am gaskiya ne tana yiwa saboda aure ko na dalili to ba da maka aure matarsa amma ba ba kai ka haife shi ba wani dalili ne yasa ake ce masa danka ah wallahi sai ka mace in kaga ta yi aure ta Allah ya yi sai Allah ya ce wa an taji salaf ba a yadda ka haɗa ‘yan uwa mata guda biyu ka aure su duka kai ba su zama kishiya da kishiya wa da kanwa ka auro su hasana da husaina ka kwashe bai halatta ba a nan gurin malamai sai suka ce ba a na abin ya tsaya ba baya halatta a haɗa mace da ammarta ko a haɗa ta da kalarta a haɗa ta da wa? ammarta ko a haɗa ta da wa?
Kalar.
kalarta saboda kalarta uwarta ce ba dama ya da uwa su yi mai su haɗu su yi kishi ammarta kanwar babanta ne ko yayar babanta haramun ne ka hada ta suka ce su yi kishi addinin musulunci bai da goggo shari'a ba ta yadda wannan ba Allah ya ce illa ma qad salam sai dai abin da ya faru a zamanin jahiliya yanzu ko gane gaskiya ko ka tuba Allah ya gafarta abin da ya wuce a baya sai a jalayi a sake sabon shi sai Allah ya ce inna Allah kana gafurur rahima lalle Allah mai gafara ne mai jinkai Allah ya gafarta mana ya rabbal alamin wallahi nasosin ba su kare ba da za a bani daga nan gudun zuwa karfe na ringa bulbulo muku nasosin da Allahu akbar suka halatta ka ce wacce ba uwarka ba uwa idan wani dalili ya faru daga ciki akwai kasancewar ta hala yar uwar mahaifiya shugaban addu'a yar uwar mahaifiyarka da Allah ya karbe ta Allah ya gafarta mata Allah ya lullube ta da rahama Allah ya sa makomarta aljanna ya ku bayin Allah ku koya wa kanku duk sanda za ku yi furci ku faɗi magana mai kyau ba tare da kun zage wani ko kun ci mutunci wani ba ku dage ku koyi wannan alqur'ani mai girma yace wa qulu lin nasi husna وقولوا للناس حسنا idan za ku faɗi magana akan mutane ku faɗi abu mai kyau inji Allah madaukakin sarki Allah ka ba mu ikon daman faɗin abu mai kyau idan za mu yi magana akan mutane Allah ka ba mu daman faɗin abinda muna da madogara a littafin ka muna da madogara a sunna ta manzanka sallallahu alaihi wasallam dan gurin zan dakata domin akwai bukatar shugaba ya zo ya faɗa mana wasu da wannan lecture da muka yi ba ita ce ta ƙarshe ba mun fara kenan wannan masallacin Allah da muna da target Allah ba zai yi